من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤذيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين جزاك الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara haduwar mu a markaz ahlus sunna wal jamaa wanda ke gulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna subdu uku ga wata na Ramadan hijira shekara 1444 wanda ya dace da 25 ga watan uku 2023 a jiya muna cikin tafsirin suratul aqaf mun tsaya aya ta goma sha ɗaya yau insha Allah za mu tashi aya ta goma sha biyu cikin suratul aqaf a kahin nan yan tambayoyi akwai tattajiya ce da makaranta ba ganin muhara mamunce ta iya magana tambayar hayya ala sala hayya ala fala eh wannan kalma ce ta kira hayya ala sala mana ku zo zuwa ga kira ne zuwa ga sallah shi za ka ce hayya ala salati ne a rubuce amma kai da talarabci ba tsaya da salati hayya ala salati jin kira ba yayi ba ce hayya ala sala hayya ala sala a ji sala a ƙarshe kuma lamasi ka ce sala sala zai ba da mugu ma'ana ta ƙuna sala illa haka ne kunan gaskiya kuskure ne sala ko fala fala daji ne fala ke mashi falaha ne هيا على الفلاح هيا على الفلاح فلاح فلاح سنكتا سنكتا أو هاك ريمي هاك ريمي تجي هاك ريمي هاك هاجي كم كلامه ها هيا على الفلاح كما هيا على الصلاح haka ba ko ta kuli ta ta mabuda a takaice da kenan shine ma'ana ana kira ne zuwa ga aikin sallah ana kira zuwa ga alfala samun rabo shine alfalah alfalah Allah tamfini sai wannan iya ce shi sana'a shi sai da jakuna yana kawo Nigeria amma sam labari an ce yankawa ake dan wa duk abu mai wanda yake aka ce mai ruwa biyu mai kai biyu misali duk abin da ake aikin sako da shi kuma ana aikin daya da shi ko ake take jaiz to kai tsakaninka da Allah imaninka da Allah zaka yi alaka da wani zaka saidawa in kana da alama ko tabbacin wanda ka sai da ma mai ci ne haka nan bai halitta ka sai da mishi amma in ka ga cewa da ana aikin da ki ana aikin gona ana kuma bai a ce sai da ki haramu ne tun da yana aikin ana amma tsakani ga Allah ka san inda ake kaiwa masu saye ka san aikin su kenan yanka kaga bai halitta ka san wanda masu saye ɗan aikin gona ne sai ka sai da musu kuma shi ne ake cewa kaddara hatsi wannan hatsi kai mai sai da hatsi ne ya kasan wannan mai burkutu ne sai da suke su giya ba ka sai da wuce ba yawan wayo an ci gaba wajen saban Allah dawa wannan da kake ci kana neman ka samu abinci da ita kamfanin da giya da yawa suna aiki da ita wajen neman da ta giya balle a Najeriya kaga wannan duk wanda ya zo kamfanin da sayan dawa a wajenka ka san kamfanin giya ne kaga haramun ka sai mai dawa duk dawa halaka ce sai shi ma sai da jaki zaka yi alaka inda kake kaiwa ko masu sayan za ka tsakaninka da Allah su waye masu sefuran sai shi kuma yana cewa yawa ko masallaci yake da a gidansu sai baban shi ya kawo na limami yana ta gaira magarudu a nan wala rali yan wa abu ne sananne a nan sallasallam ya ce lasu za ta limon lamakar a kuma mulkitar ruwayoyi da daban-daban babu sallah ganin bashi da fatiha tsakani ga Allah garin magarubi a lamar rani na sai babu mai fatiha ba don fatiha ba babu garin magarubi kuma da rani na an wasu ta ba wata warshewa ba jahilci ne ba ba ta warshe ba warshe ba ce ba kun jahilci ne ba wa kira warshe ta kawo da rani na magarubi babu makarijin huruf ko ta kira ɗaya ne wajen kira daban amma makarijin huruf da ra ce sa sadi ne ko ne zaman kashe wannan kuskure ne in ka iya wa baban naka shawara ko ne mai shawara baba wannan ba liman bane ba dan bai fatiya ba kai ma zaka sa salaka ka gina masallaci ka ga mutaje zo gina da kudin ka ka gina masallaci ne malada amma karshe baba zaka salaka salaka gaba dawa domin babu fatiya babu sallah kina an kawo masallacin da balima bai da fatiya akwai matsala da har kuma ka sa ta hanya hikima a watsohon naka nasiha cewa ya gina masallaci amma ka limamin da bai dace bai sallah ya limanci in ya ƙi kai kuma kai fana shine kurin alarama bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة muna magana gaskiyar alƙur'ani har ma 'yan adawa da shi sun gaskanta daga wajen Allah yake Allah ce wa min ƙabali kitabu Musa kayan ƙur'ani akwai littafin Musa wani a taura kenan Allah ba yau bai saba aiko da manzanni da littafin daga sama kuma imani da littafin da Allah sauka iya cikin rukunin imani imanin bilkutub to ka yi imani akwai littafi da Allah ya aiko wa nan Musa a taura akwai injil akwai zabur da sufi ibrahim wannan iya cikin kudurin imani naka imanin kai cika to kinala ce daga cikahin qur'ani akwai littafin Musa wanda shi ma imaman wa rahama littafi ne jagora na al'umma kuma rahama ce jin kai ne ga bayi a wancan zamanin ya aiko musu da dokoki daga wajen shi in wa ku da wani al'amari duk da lalacewa mutanen za lalace yanzu abin ya haƙari duk lalacewa hudawa sun yarda sun imani ɗan adam baiwa ya rayuwa babu doka daga mahalicin shi suna nema bayan cewa musa ya zo sun nema a ba su dokoki daga allah na rayuwa tsarin rayuwa musa alaihi salam allah mai alkawari bayan an tsira da a yanzu farkon lamari suna ƙarƙashin daula ta fir'auna a masar yanzu allah musu alƙawarin ba su littahi na dokoki daga gare shi amma sai bayan sun mota daga cikin daula ta fir'auna sun samu zaman kansu a wannan hali ne bayan allah ya ƙiratar da su ina lillahi wa ina ilaihi raji'un iya ƙara kuma ya ka iya ƙara kuma duka ce iya ƙara kuma wuta shi ne kasan gawa haske ba na nuna na muna magana ba annabi musa muna magana ta cewa musa bayan sun tsira daga daula ta fir'aun allah subhanahu wa ta'ala musu alƙawalin ba su littahi na dokoki na rayuwa gaba daya to yanzu kenan a taura su suka nema ganin shi mace duk lalacewa banu isra'ila suna neman doka daga allah shi ne asalin alam alkawalin bayan halakar da fir'auna za a ba ku littahi na dokoki daga Allah don wa iya karantar da mu isa da wa'azi da ake kayan fara wa'azi ta ce ai fir'auna ma ya san a taura ko jaki ne wace ya san alfadari nawa ya san jaki nawa na a taura kama a taura wasu jakuna ne wanda ta tawai ne kaya guda wanda ya a jakuna ake ɗauko su a jaki ko tamanin ne ya san arba'in ka dole taɗin ya ce fir'auna bai ga a taura kwata kwata duk abin da aka ne fir'auna kurin wahayi ne babu littayi da babu a taura a rutun alamar wani kenan a taura an kawo ta shine littayi jagora kenan shi muke muka bayanin cewa a wancan zamani duk lalacewarsu sun san an adam bai iya rayuwa kyakkyawar rayuwa sai da doka daga Allah subhanahu wataala ba su je ba suka rubuta ko suka tsara kowa ya zo ya kawo da ɗan giya da banzanaci da ɓarawo da dole ta ce a zo a taru a wuri guda wa ya dokoki na rayuwa ba su yi haka ba suna neman Allah doka daga Allah don shi ya yi su Allah subhanahu wa ta'ala alƙawarin ya cika alƙawarin shi ya aiko da at-taura kuma da kan shi ya rubuta taura tabbas Allah shi ya rubuta at-taura aka ba Musa a hannun shi ya roka ko wani jiki nawa a hannun shi ya roka annabi at-taura da Musa sallallahu ya zo da su to kenan at-taura littayi ne jagora na al'umma kuma jin kan rahama Allah ce gaba yi da ya kuma at-taura a wannan zamani na lokacin Musa alaihi salam ta ce wa hadha ya ishara ga yanzu wannan alkur'an kitabun musaddiqun lisana abiya wannan littafi ne na qur'ani littafi ne mai gaskanta abin da ya isko na littattafai kayan shi sa taura su zabura su injirkin qur'ani yana gaskanta su bai ƙaryatar da su kuma lisanan arabiya halishe ne qur'ani balarabe ne ka ga da ba magarudu a larabci ‘yan uwa mutane da yawa ba sa ma kansa adalci ko su ma addinin adalci da mutane sun yarda in suka toyo boko harfa da yawa a boko babu su a hausa amma ba haushe kake ba barbare kake ba zubar mai kake in mai kake ya ka wani wannan harafin a yadda yake ko babu shi a hausa ka ya ka nemo ka yi zai uwa misali kaga v ba v a hausa kuma san ve da be bambancin a turanci buwar da buwar ɗaya ne sha da gani ɗaya ne na an ce iya sha na ka ce iya gani tuzo ɗaya shi Allah ce gani kai ka ce sha duk ɗaya na buwa yadda kai baka ya ce wajen jebuwa ka ce jebuwa haka nan ma baka ce haka ba wajen fon da fon ɗaya ne muna ban mu fon ban mu f amma muka neme ta kai muka koya ba ta wani tsaye kakale dan ya ce fon dan ya ce fon a ce a kai bahaushe ne nisa ya kai amma ya ce wasu ce shi wasu ke wasan balarabe ya ha a to shi a larabci ke da a yake da ha to yake don babu hausa kenan yadda ka san in ka canza wancan haka a larabci wurin ha ka ce ha kuskure ne ka canza mana kwata-kwata wajen sa da ka sin ka canza wajen zai ka ka za ka canza alim ka ce alim alim Allah alim masani ka ka ce alim mai tsarin zahi mai dular dular shine alim alim abu mai zahi shine alim to shi kuma alim ne alim ayin ka kurin ban manje kurin ka ce a ka ce a dole ka je ka koya lisanan arabiya yanda kaje can kuka koyi turanci ma akwai larabci a larabci ya ake a ya ake a ya koya ya ake sad ba gara magarubi a wani rani da babu su ya ce kenan lisanan arabiya ƙur'ani ya zo da halshe na larabci liyunzirar lazina zalamu don ya galgadi ga azalimai su gyara a musu kashe akwai bal akwai kazawa akwai kaza na azaba ga wani kaza ba kahin abin ya zo amma kashe shine nazir yace wa bushra lil muhsinin a lokaci guda ya bada albushur kyakkyawa ga duk wanda ya kyautata aiki ya sakamako na kware kenan bishara ce da da da da bashir wa naziran da galgadi kuma da kwadaitarwa Allah taimake mu الله تجبا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون سن وانزو كما الله سبحانه وتعالى كي غا منا سakamakon wa'inda suka bi kira innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tabbas lalle waɗanda su suka ce Allah ne ubangijinsu kaga nan akwai tabbatar da tauhidi ka a gama Allah da kowa ko da komi yawa duk yadda za a yi duk shi a duniya karka yarda a kuskure gama Allah da wani duk wata katobara za a iya yi mazinaci ɗan giya ɗan liwaɗi ɗan wuta akwai wuta amma bai da goma a wuta har abada ba kuma Allah in ya so a ganin damashi in ya so ya sa ko laihi a in ya so ya yi amma shirka ba an ƙare ba ba magana gyara kai tsaye wuta ce kuma har abada ta kenan mutum din zai a rayuwarka babu karatu mai muhimmanci kamar ka san tafidin Allah tafidi a rayuwarka da shi ne babu gyara an kaje a bai shi kenan ta kare wata addu'a ta da ta waye sadaka zama wani komi duk wata addu'a za a maka wani a maka fidawo a maka waye bayin hudda ka amma sauran laifi yakan yi addu'a ta diya addu'a ta abukai addu'a ta bayan Allah iya maka sabar hama ta Allah shi ne ma mai da ba da wuta kenan waɗanda suka ce su Allah ne rabbun Allah Allah ne kaɗai ubangijinmu ita sun mastaqamu kaji tauhidi da sunna suka tsaya istiqama me wani makaranta ajiya me istiqama ka tsaya inda aka ɗora ka ka tsaya inda aka ɗora shi istiqama mun karanta manzon da Allah ya aiko ma yace in attabi illa man yuha ilayhi annabi kashi bi yake me bi bai na shi me bi me bi Allah da manzon Allah bai bin wani shine kiran istiqama tsayawa kan inda aka ɗora ka to wannan kenan alƙawarin Allah ne ga duk wanda suka yi imani da Allah suka tsaya akan hanyar Allah fala khawfun alaihim wala hum yahzanun tabbas ba sa tsoron abin da zai biyo baya a makarantar ruwaya cikin sayyid bukhari cikin sayyid muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ke ce ma iya tare da sahabbai haka akwai Aisha dai a wurin zaman da yake bayani yake cewa za a haɓar makata innal abu za a haɓar ga Allah haɓar lalika bawa idan ya so gamuwa da Allah Allah ya san gamuwa da shi wanda kare da Allah kare da kawo an kun bawa bai san gamuwa da Allah Allah bai san gamuwa da shi a takaice dai wannan ma'anar ruwayar Aisha take cewa da manzana yi wannan magana cewa idan bawa ya so gamuwa da Allah Allah na san gamuwa da shi in yi ƙi gamu besan gamuwa da Allah Allah ba besan gamuwa da shi a shata ya rasulallah ai kowa besan mutuwa cikin ba su san mutuwa ya ce aisha lamarin ba haka ba ne ma'anar magana wannan ruwa akwai bukari a cikin cikin sai musulmi sai ce yadda yake wa kana aisha duk bawa idan ajali ya zo lokacin ɗaukar ran shi ya zo za in bawan ƙware ne mai imani za a zo mai da bushara daga Allah bai barin duniya haka da bakin ciki sai an mai garanti an mai tabbaci an gwada mai wani abu daga cikin nimar Allah kakka damu bawa na Allah sai ya gani an gwada mai tabbas ga irin abin da ke jiran shi manzana ce a wannan zamani ba abin da yake so sai wannan mutuwa ku dangi da abokai kuna wayo majar a specialist a je da kwatara a je wani ne kuna neman kai mutu a na shi a jin ramanin ba abin da yake sosai wannan mutuwa ku kuka tsara hankalinku kuna tara hankali a je ina ne a je ina ne an kada ana kuka a shi wannan bawan mai imani wallahi wannan mutuwar bai san ya koma so ke huce kun jira bai san a koma shi ya kare da ku wani kuke neman tsaya shi ya kare bai bukatar ku bai bukatar ku ɗaya ne mata ne masoyi ne waye wallahi bai bukatar ka so yake bi ya je in a gwada mashi ka shi ne kenan anan mazaka kenan shi anan mazaka kenan bawa a zamanin nan kaga yana son gamuwa da Allah ya koma ga Allah kuma shi ma Allah iya son gamuwa da tsawon bawa na shi Allah sama alan su yace shi kuma mugun bawa fajiri idan mutuwa ta zo za a zo mai da a gwada mai shi ma irin tashin hankalin zai samu da bala'in da ke gaban shi zai ta da hankali bai san mutuwa sam kuma sai an mutu magana kenan kenan yan wa'annan magana masu imani duk mai imani bai barin duniya sai da bishara daga Allah subhanahu wata'ala shine ma'anar wannan aya innal ladina qalu rabbuna Allah lalle wanda suka ce mu Allah ne ubangijinmu sun mastakamu kuma suka tsaya a kan hanya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro babu kin ciki ga manzo man ce me tsoro za a masa albishir kin cewa kan ku ji tsoron abin da za ku za ku ciki lahiya lau kuma kakka ya bakin cikin abin da ka bari domin in me ka bari a duniya wanda yake tun yahi shi wanda mai imani haka zai bar duniya da imani da neman na mana babu tsoro na bala'in gaba kuma abin da mai bari a duniya an mai garanti lafiya lau abin da yake gaba yahuwar nan kaka damu ka bar kuɗi ne ka bar mata ne ka bar mine ne abin da yake gaban ka yahuwar nan babu tsoro ba baki ciki Allah sa mu cikin wannan layi Allah ce gaba ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun ulaika ashabul janna wa'annan da aka jero aka bayanin su masu mutuwa masu karshe a irin wannan karshe sune ashabul janna sune ta ɗan aljanna khalidina fiha kuma ne ni'ima da za su samu ba zuwa ake ba a je a shakata irin jin daɗin duniya a je a more kudin su ƙare a dawo gida a su an je ne ha abada khalidina fiha kuma ce wannan abin da ce jaza'an bima kanu ya'malu ba abin ba abin abin abin kadai bace aiki eh sakamakon abin da suka aikata a duniya Allah ya samu cikin masu aiki na kware kuma Allah amsa mana ci gaba ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين
نعم ووصينا الإنسان بوالديه إنسانا na ‘yan uwa Allah subhanahu wa ta'ala ke sanar da mu matsayin karamcin uwaye sai Allah ke maka umarni game da waɗannan uwaye guda biyu ka kula da kyautata musu Allah bai ce bacci ko sha ko kaya ko gaiso sai ta marece duk abin da yake na jiyar da su daɗi ko menene baki iyawarka ka musu kuma umarni ne daga Allah subhanahu wata'ala baki iyawarka yan wani na ɗauka wai kurin girman uwaye ko ban uwaye ta sa ya hutu baba ina kwana ya huce ta shi kudin shi aljihu iya tsoho bai karya ma wai ya je suwa sahi ya je mu ta gaida shi duk bukatun shi Allah hore maka tsohonka ka biya min bukatun da kake iyawa haka tsohuwa tsoho ko tsohuwa baki iyawa ka halin da Allah ya baka umarnin Allah ne ka kula da su duk abin da ka san zaka iya iya bin kadar ba iya bin kadar ba daga daga shi iya iya shi shi ka hanka wata mashi wuta ko me bin kadar gaiso kama ba gaiso ba abin wa a ta isara aka ce duk abin da yake bukata ka mishi kurin da jin daɗi matuƙa ba saban Allah ciki wannan shine umarni da Allah ya game da uwaye domin uwaye an gani ba bayan haƙƙin Allah ramta da manzan shi Allah su wanda ya kawo haƙƙin wai shi ne gaba da kori waka da rabuka Allah ta aburu illa iya ita wa bilwal da isana wa bilwal da isana waka da mera ta an shukuri wani walade duk da Allah ka magana an shukuri da wani wani walade ka gode mai ta uwayenka ka bauta mini kaɗai bayan shi kyauta uwaye kenan bayan haƙƙin Allah mafi girma akan kowane hankali shine haƙƙin uwaye yan uwa wannan akwai da yawa wasu kalmomi da aka yi su a da farkon kayan a fara wa'azi na sunna gama duniya wanda suke adawa da ahli sunna ko yan zala suka yi tada magana wai a yan zala sun ce uwa an balabce a haka yan ta haida shi kenan kama an balabce a wanda da take ta zama banza yan uwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bai yawa ba wutar ina da abu na abu ya da wani matsala akwai matsala yau ji adiba za ka shirya rizon ba ka shi ba ne na'am eh muna maganar tatsuniyoyi da aka yi ta yi a da na cewa ahlus sunna bisa san uwaye ko uwa ambulance nan da kan kama ba ko uwa ambulance wanda yau da gobe dai an gano shi ne yau na imani a duniya kaf duk lalacewar addini ba yanzu ka ce ma ɗan adam mai hankali uwa ka ce banza ce uba banza ne kuma ce wa addini ne kuma duk lalacewar addini a ce ma uwa banza ce uba banza ne ka zama addini ne ba na imani ko iskanci ne ba shi da balle addini kudin shirme ne wallahi yan uwa Allah subhanahu wata'ala shi ne mahalicci kuma ya kaddara samuwar kowa ta hanyar uwa da uba ne ya ɗora ma kowa aikin shi uwa aikinta daban kuma uba aikin shi daban tana Allah ya tsara ta yadda al'umma shi yasa Allah bayan haƙƙin shi ya girma haƙƙin waɗannan guda biyu uwa da uba da haka shi ake cewa babu haƙƙin da Allah bai haƙuri ya lahira kamar haƙƙin uwaye duk wanda ya tawaye ga uwaye to tun daga Allah bai bari duniya lahiya tun daga duniya Allah bai bari ya cikin haƙƙin da Allah bai bari kada ya saba ma Allah kai shirka ma Allah barka amma ji haƙƙin uwaye Allah sai ya gwada maka haƙƙin duniya haƙƙi ne mai girman gaske kenan Allah ya umarni akan ga dukkan mutum ɗan adam bale mai imani bangaren uwaye ya sana sai ke ga maka wani abu wanda daga cikin aikin wannan uwa yace hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurha babu kowa ta ɗauki cikin ɗanta cikin wahala ɗauki kwanan ciki ba wani kwana ɗaya ba wata wata ɗaya wata tara wata takwas wata ƙasa da haka wata sama da haka tana jimiyami kowa san dai mace tana da ciki da take cikin hadari tsakanin mutuwa da rai wahala kullum tana jin motsi tun muka mutuka tana jin motsi tun tana wahala na aman ka shiga ciki wahala motsinka tun wanda kowa sani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hmm wuta ba sai ba
ta zo ne asa wuta ko kawai na kasa ne kafewa kasa ne wallahi Rabbi na haka.
iske na ga iske na ga da kenan ba generate na ga da kenan ba kuma tambaya musa ne ga gaba ka shi ba ya kai wannan dai a gyara Hmm?
wannan Ha?
wannan A- eh ba jima da ba kuna da magana ya jima ya jima na kai shi ana kai shi kan bidon shida
na kai shi dubu
Mamma ya ƙari an tafi.
alhamdulillah kenan za mu ci gaba da bayanin fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa wasaina na insana bi walidai ihsana Allah ya yi umarni ga ɗan adam wajen uwaye kyautata musu wanda cewa da babu haƙƙi mahi girma bayan haƙƙin Allah irin haƙƙin uwaye sai ga mana daga cikin wahala ta uwaye wajen ɗaukar ciki ɗaukar ciki wahala kuma aiwa wahala yace wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra da dokan cikin da yayan yaran wata 30 duk wannan wahala ce ta uwa aka gaya maka dokan ciki aka ce domin a bayan ayyuka aka wahala da kai to wannan cewa ciki wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra dokan ciki da yaye wata 30 shi aka samu bayanin cewa tambihi ko faɗakarwa ko hukumci da sahabbai suka yi a lokacin Usman bin Affan yana raye wata ta zo da ɗa an ahi wannan yaro a wata shidda ɗabi'atar hal an san ko a can da baiwa ayu a wata shidda wannan ya sa Usman bin Affan wannan mata aka mata hukuncin kisa na zina bayan an yi hukunci an ƙare sai sayyidina ali ne yazo ya ji labarin abin da ya wakana na wa wannan mata na hukuncin kisa ya ce yau amin za a kashe ta sayyidina ali kan wannan ayar istinbadin bai wa a kashe wannan mata bayan ya ce me hujja ka su mace mishi ya ce to gashi allah subhanahu wata'ala ya ga mana wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara dokan cikin yaro da yaye yaro wata 30 sai ce wasu salihu fi amai sai wani Allah ya ware ce mana ilimin yaro shekara biyu to an a wata talatin an ware shekara biyu sauran nawa sauran wata shida ta wannan istinbar sai da na aliyayi na cewa wannan mata ƙarƙashin wannan ake hukumta idan aka yi armi idan wace ta yi wata shida a ɗakin mutum in ta samu ɗa bai iya kore wannan ɗa daga kanshi amma amma ku gani wai wannan abin ba an ce ba wai kata haka ne wai amma a shar'ance shari'a tana tana ba da wani kariya ga zargi ko ga bata nasaba kuma san Allah mai iko ne akan komi duk da eh da bis ko ko su a tanda haka ne bai wa a wata shida to amma wannan ta wakana kuma ga wannan aya tana ɗauka wannan hukunci aka ɗauka a talatin an hudda a wata an hudda ishirin da hudu sauran shidda wannan mata sai tana ala ce a maido ta ta wannan aya bai yi wa kashe wannan mata don ta aihu a cikin wata shidda to kai yanzu matanka kama arme sai ta aihu a wata shidda kenan a ce alkali ya ce ba ruwan shi alƙali bai kashe arme ka bai kashe bai turo nan ɗan ita wani ɗanka ne to amma kana da dama ka ce wannan ɗawa ba ɗanka ba ne in kana da hujja kana da alama abinda yake da ka samu kana iya liyani ma don ka ture wannan ɗa amma ka kone ka ce ba ɗana ba ne ba shi ne baiwa mu a wajen mu ɗanka ne in kana da hujja da dalilai har da yayi akwai ka ce wallahi ka rantsuwa shi ba ɗanka ba ne ba ba da dole ka dauka amma haka ne kuna ka ce ba danka bane ba shine ba yarda to an ce ita wannan kisa da tawakana a wata shidda ta aihu a gidan mutumin amma da aka ai yaron yaron kamar su daya da wancan wanda yake mijin nata kuma ka kenan wani abu na hakika dan shi ne wannan karantar da kai kenan ko da eh mahi yawa ba a yi amma tana yi wa kana ko da naga a ilimance ilimin likita kaza ba a yi amma Allah mai abin da ya so ne shi an ce da wancan da kisa ta wakana a wata shidda ne aka yi yaron amma dan da ya aka yi yaron kamar su ɗaya da uban kirshi ya ce a shara'ance yaro idan ya yi shekara ya yi wata shidda a da ciki ta zo da ɗa ɗayan biyu ne ko ka dangana allah ya shara'a a can amma ta alƙali ta ƙari ɗanka ne ko kana da hujja da dalilai ko a buɗe ka je kai shara'a ka yi da shi ne kurin magana ɗan wani shi ne maganar shekara biyu da ake magana a cikin wata talatin in ɗaya zo kurin dole ka ɗauka kura magana kenan to yanzu ne kenan Allah ya bayanin wani abu daga cikin aikin uwa ɗaukan ciki da yaye yaro shekara mana wata talatin hatta idza balaga ashuddahu balaga arba'in sana har sai lokacin da na yan uwa Allah zai ambato mana halin mutane biyu da mai bin wannan umarni na Allah da mutumin kwarai da mutumin banza duk da wasu na kawo ayat ta sabko kan abdurrahman bin abubakar siddiq akwai maganganu da yawa kan masala da kan shiga cikin abin da tsakanin sahabbai shi dai in ma waye bin kasar ke cewa darasi ne ake badawa in ma akan waye wa kana shi umma mai ya huce babu shi a yanzu kai ake magana da ni wannan aya me take hukunta mana tana hukunta mana halin wasu mutane guda biyu ya ce daga cikinsu akwai wata hatta idza balaga ashuddahu balaga 40 sana har lokacin da dan adam ya kai shekara ya kai tsakakkari ya kai shekara 40 ya zama mutum cikakke irin wa'annan mutanen kware ga irin abin da suke qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya har kon Allah yake Allah kamar ilhama ka bani damar gode maka in wa domin cewa iba garme kanta la hawla wala quwwata illa billah in wasu da mun ka muna hudunta ya ce babu tsimi babu babu dabara haka malaman da suke cewa me ma'ana la hawla wala quwwata illa billah babu tsimi babu dabara ma'anan magana dan adam a karan kanshi baka iya kauce ma abinda Allah ya hana saban Allah haka baka da ƙarfin bautar Allah da Allah ke so duka wannan biyu illa billahi sai taimakon Allah kenan taimakon Allah ne ya baka damar gode mishi an ce godiya kanta a baka damar godiya kanta ni ma Allah ce ya baka dama ka san ya maka kai da kauna cewa ya maka wata bai wata Allah maka Allah kire ya roƙa Allah kamar ilhama ka bani damar godiya gare ka da an san cewa rahama ta Allah da ya shakatun da azidannaku godiya kuma Allah zai ƙara maka rahama kai ya ce Allah ka ba ni damar godiya gare ka a ni'imata kallati an amta alai Allah ka ba ni damar in gode maka akan ni'imomi ko ni'ima da kamuni haka nan wa ala walidai Allah ka ba ni dama in gode ma uwayena dan sun kai abin a gode musu duk wanda ya karanta dai labarin uwa ya san halin uwa da uba ita ga ɗawainiya ta ciki da ka ƙare ciki an zo an ƙare cinka da shanka ije a zage shi ije ya barci ba barci ita koya waye matsalolin rayuwa ta ɗan wajen ya kama kai uwar taka tun da take bayan aihu komai dai an san halin ɗan adam yadda Allah ya tsara ya tsara wa mace ya tsara wa namiji aikin su kowa san wannan dai ƙwarai suna da hidima mai kai da kanka ken dole in ba fitilu ba dole ka gode ma uwaye dole a jirjina ma uwaye kinan ka ban damar gode ma gode ma ni'imaka da ni'imar godiya ta uwaye na wani amala salihan tarda Allah kuma ina roƙonka ka bani damar yin aiki da kai rata da shi ka dole addu'a ta min imani Allah ma taimako kan haka ka bani damar aikin da kai da shi Allah wa aslihi li fi duriyati Allah ina roƙonka ka gyara mun duriyata wani ya karantar da mu da halin annabawa ka hannu duk tarbiyyar ka ba kai ba annabawa da ganin ibrahim ganin bai yaƙub yadda an sami ibrahim da yake addu'o'i ga gaɗiyen shi ga zuriyar shi kenan wa a kula da addu'a ga ‘ya'ya maza da matanmu duk da kayan tarbiyya ka roƙi Allah su ba domin addu'ar ma'aiwa karɓaɓɓa ce a kan ɗansu ba abin tausayi irin mata ita ke addu'a ki baba addu'a ce kalhiyan karɓaɓɓa a wajen Allah kan ɗai amma ita ɗauki ita ba ci bar sha ba balle Allah ya ba ɗan wani hali a wani wuri iya aiko mata manda iya aiko mata kuɗi maimakon ta ci mai kyau ta sha mai kyau sai ta kai wani ɗan dan wara a ɗaki iya ɗaki ba inda ke zuwa ta ba shi ya ci ya sha ya bar ci ya fantar iyalan shi kura yau ake zai ma'aiki kuma na yi damara ce mai yawa nan kuma da mai yawa damara ce ne suke yi kurin damara ce wallahi addu'arki ga ɗanki karɓar baci ba hana ba ki roƙi addu'a ga ɗanki a yi addu'a amma wai ɗaukar abin domin ɗaukar suke addu'a wannan dole ya mala malam ciko ne kwamfilema ne ake cewa ciko ne na biyan bukata eh shi ma ya yi amma wallah kan ku dogara cewa wai addu'a ya mala kai ba ɗiyanku ku yi ƙoƙarin addu'a ga ɗiyanku ba laihi ba ya mala mai yanwa duna gani mutumin ƙware ne yanwa abin ba malam da yake ba nawa ake malami jahi wani ƙaramin ƙware mace a makasimin jahi jahilin ne malamin allah ba haka mace ta malami kurin wa kaɗai za a samu da ilimin da komi ba tsoron Allah bannin da ke shibka kai baka shibkawa hake nan Allah ya yi son ka da shi ki ce babu laihi idan ka ga wani bawa na kwarai ba sai malami ba wallahi ka nemi addu'a shi ya maka koyi ma diyanka dole mutumin kwarai ba sai malam ba malami ne almajiri menene ka yi profit ka ribaci addu'a ana addu'a ta bayan kwarai kuma Allah yana karɓar addu'a bayan kwarai amma matsalar mu anan uwaye doka suke kurin addu'a kai baka addu'a sai malam yayi an kebance abin irin sauran addinai ka je mana ba haka bane ba kima danki addu'a kama kuwa diyanku addu'a addu'a ku garanti ce ga diyanku Allah ya taimaka kenan halin annabawa ne yin addu'a ga diya kuma shi ake wannan halin mutanen kwarai suna addu'a Allah ka gyara mun zuriyata wa aslihni fi zuriyati na ce duniya kenan ka ɗiyanka matanka har jikoki har jikoki addu'a ka tana shiga cikin su saman jikoki masu albarka ka rika addu'a Allah kare su Allah musu albarka inni tubtu ilayk wa inni minal muslimin ya Allah ni ina mai tuba zuwa gare ka ya Allah ina daga cikin masu mai kauya zuwa gare ka ya wannan wani ne an ma waye ka dauka dai wani halin wani mutumin kwarai ne halin mutanen kware ne irin wannan addu'a neman Allah ya taimake ka da gode mishi da gode mai uwaye da aiki nagari da gyara ma zuriyarka da komawa zuwa ga Allah neman tuba neman gafara Allah subhanahu wata'ala Allah ce ula'ik ma'an masu wani Allah ce أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون wannan iya tabbatar ma da maganar ibn kasir ƙarhinta cewa wannan aya ba ta magana ko keɓance wane ko wance ko su wane aiki ne ya ƙwarya ka ambata da Allah ya ƙara bayanin sai Allah ya ce ula'ika wa'annan kuma sunan halin allazina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu irin su ne bayi wanda muke karɓar mafi kyawun aikin su wa natajawazu an sayi'atihim mu bar kama su daga kurakuran su fi ashabil janna kuma suna daga cikin aljanna yan wa rahama ta Allah subhanahu wataala mutum zai je lahira da lahi lahi ne sabo ne wani ma babba ne amma allah ya alƙawarin in dai ba shirka kai ba in so sai gaurata maka kuma diyan da aka yi mai imani mai doma gidan wuta wata ruwa ingantatta bukara ko musulun magana ke ba labari a gobe kiyama allah yana tattauna da bayan shi ya hira da su sai wani bawa daga cikin bayan Allah za a zo da shi a tsaye da shi a hilin kiyama Allah ce ku ɗauko ku laifukan shi sai a fara da laifin laifin ƙanana da ku ƙanana da ku ba da ku manyan sai da ku ƙanana ta ce kai wannan sai na yi kai wannan kai ka zaɗa mana iya ce na yi na yi shi yanzu iya so ya ce ya yi ka ɗauko manyan tsoro ki a ka manyan sai ƙanana ne sai ce yi ya yi to iya zai abin da yawa ne ya jero ya jero kai kaza kai kaza kai kuma ya yi gajangajan ya sare sai wata kura yanzu dan ya san da yawa ya yanki kamna rama Allah sai wuta kurum sai Allah zai ce ai akwai wasu wanda ban da wannan akwai wasu ban da wannan bawa da ce ana bai bukata a mai wani magana kwata-kwata Allah zai ce akwai manya to kahin nan Allah sai ce to wa'annan gaba daya wa'annan bikin wanda suke kasan an gauta duk an gauta su ya ce Allah akwai wasu manyan a zaku bai da dau duk an gauta wani gidan sunna a ce gawar ake ya ce Allah akwai wasu mun gansu ba shi zai kama da su akan su tun da zai shi ke wani an kare ko sai wuta ya ce to Allah ce duk wannan Allah ba na gauta maka ya ce Allah akwai wasu da mun gani ba kasu ba kenan Allah na sa mutum inda da imani kalai ma Allah ya so ya kawo mata ka aljanna kuma Allah ne abin da soke yi ba wani abu kaka kaka baki kaka damu yayin kuma Allah ta aljanna kuma ba ta ka ba ta Allah ce san shi haka Allah yake so ya so yi kuma wani abu ne an ce mace mashi'a ta Allah abin da Allah soke yi sai aka ce ba a shiga tsakanin bawa da Allah kai ta kanka kurum bawa kai ne ta kanka kuma wannan Allah yana da abin da ya gwada ma ne cewa ba a shiga lamarin shi ba ce kurin Allah zai kawata mu dimbe zina dimbe tsare shi ki a'a amma Allah bana ma abin da so ke yi sai ka ce a cikin aqida ta ahlus sunna wal jamaa duk mutumin da ya mutu in dai da imani duk lahin da yake kai ko ni ba mu uzurin mu ce dan wuta ne amma ya lahin wuta ka azaba ce wannan lahin lahin zina ga lahin shi ga azaba Allah da akwai amma ka ce wani dan wuta ne ba naka ba in dai da imani cewa dan wuta ne ba naka bane amma in lalle wannan gaskiya zamu ce ya mugu mutuwa tabbas a jahili zamu ce ya mugu mutuwa ya mutuwa mara kyau amma dan wuta ne ba naka bane shi ya ce iya cikin mashi'a ta Allah mi mashi'a ta Allah yanda Allah ya so da nasin qur'ani Allah ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma man yushraka liman yasha Allah ya ce bai gafarta shirka amma iya gafarta madun da rika ta liman yasha'u yana gafarta laihin da bai kai ga shirka ba sai ce ga wanda ya suka shi to wani shi ta mai yanta da mai shawo ke ta mashi'a kenan Allah in dai bai shirka ba baka ce wannan mutum iya wa Allah gafarta mushi mun kama sai anan na bi taqatai wanda gobe kiyama duk wani Allah bada ma abin da bai abin da yake so yake yi Allah zai zo zai sa a hilin kiyama za a zo da wani bawa cikin bayin shi mai laihi banyan safaha ce masu girma gome tara da tara safaha ce kuma kwata da baki yake idanka ba abin da yake ciki sai laifi ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza idan aka ɗauko wannan safaha cikin da tara kuma ba wanda zai garrama ya san an ƙare zai wuta kurin kai tsaye ga dangada sai Allah zai ce akwai wata kadda guda ta saura tashi ba kata ba zai ce ya rabbi me a wani katama ana takarda 99 an kawo daya ta yi mi shi gama ba ta bukata a kata ka a kata Allah ce a kata sai a ɗora wannan takarda 99 a ɓangare ɗaya ta ka wannan kalma ɗaya na yin kalma ce ya je lahira tafidi lahira lau dimina samu a tafidi ba matsala iya na muwayan samples ba matsala ko ɗaya to wannan ana ɗora wannan takarda a wannan ɓangaren sai ta da ya takarda 99 Allah gawon ta mace da gidan aljanna amma ba kuwa wani ba kuwa za a kaga ta kai maka ta yi ba kuwa ba za a ba liman ne sha'u ne kaka ce ai an ga shibda abin da daga dama ai akwai ake kaza kaza Allah a a in wa akwai masu shirme wai an ce tun da baka shirka dai Allah ya gawartawa tun da baka shirka to da ya ce baka shirka ta kai naka ya gawarta maka kaddara an ce za ka shiga wuta za ka shiga na wuta za ka yi dubu ko dubu biyu a wuta ala ƙarya alahira kuma kuskure ne mutum ya ce wai tunda ana gawura bai shirka ba sai zai barin barin shirka da Allah ya abu daga dama wallahi garaje ne garaje ne eh garaje ne Allah kiyaye kenan Allah ya ce wa'annan su ne ulaika alladhina taqabbal anhum wa'annan su muke karbal ahsana ma amilu mu karbi kyakkyawan ayyukansu wa natajawazu an sayyi'atihim sai mu tsallake ba ma kama su da kurakuran ko da sun yi fi ashabil janna kuma suna cikin yan aljanna wa'ada sidqil ladhi kanu yu'adu wannan alƙawalin Allah ne wanda kuma Allah bai saba alƙawari da ya musu a duniya Allah ta muke
والذي قال لوالديه اف لكما اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين to an wa magana ta farko da muka yi bacci aya wannan ce take magana kan Abdurrahman da Abu Bakar Siddiq a cikin malaman tafsiri suna kawo magana tana da alaka da shi ne sai ibn Kasir ke ce a kurin wani ne daga cikin bayin shi domin Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq ya tabbata koma me ya kai a da bawa ne na gari ya mutu cikin mutanen kwarai da kamata ba ka irin wannan ayoyi ana danganawa sahabbai masu imani ga wani abu da gushi gaskiya magana wancan ana ta rubuta duka ne wancan kan magana waye ma dai waye wani mutumin kware ne ko abuka ne ko mawane ne wannan amma waye ne wani wani maballaci ne ko waye balla ce laifi ne nan wani halin mutumin banza ne Allah ya ce wallazi qala li walidayhi uffil lakum ataidanani an ukhrij an ukhrij shi yanzu Allah ya ce wanda ke ce ma uwayen shi binan kenan da ne da uwaye masu imani suna mai galgadi suna mai wa'azi akan yi imani ya kaɗa ta Allah da ibada amma yana can ufin lakuma tun da ku kai kuna aikin banza ne a ta idani ne an ukhraj shi za ku rika mana wani alƙawarin wai za a hudo ni bayan mutuwa a mana hisabi wata wuta ko aljanna wadda ka ta ƙudu min kabari kuma alhali za ku kuna cewa wai wuta aljanna nawa aka ta yi ana mutuwa zamani aka a duniya ba wanda taba tashi heni da Allah na ana magana wani ne mai inkarin tashin kiyama uwaye na mai nasiha na mai galgadi ya tatirkin ku Allah wadan ku sai kuma wahala ce kuke yi sai da kuka wani magana cewa wai na mutu a hudoni a mai zabi alhali al'ummomi da yawa ai sha mutuwa zamani mai yawa babu wanda ya dawo heni yana kuma magana wa ma yastagisa ne ba duk da wannan kalmomi marasa kyau da yake ma'uwaye uwaye sun ci gaba da neman agaji roƙon Allah suna mai wa'azi wai da kawa da kai can kawa ne amin kai imani kai imani ba su magana ba ka haɗa da uba ba inna wa'adan lahaq wallahi tabbas ne wannan alƙawalin wani Allah na a mutu a tada a yi zabi tabbas alƙawalin Allah gaskiya ne uwaye suna mai wannan galgadi amma fa ya ƙulu ma haza illa a satirin awwali ya dogi ce kai dihira ce tatsiniya ce kuka ɗauko daga uwa da kakanni ba wata tsiyama bai wa yi tsiyama wannan wani ne daga cikin mutanen banza aka ba mu labarin shi kai ka guje mishi ka guje mu irin wannan hali to shi irin wannan Allah ya ce ulaika su kuma irin wannan
أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم من آه، أرخت من قبلك من قبل من جبل الناس الله يقول وإن نا أنا إشارة كما ده وانا من مبون هالي نمي إن دوكم وأزي mai inkarin tashin kiyama da tashi bayan mutuwa to wanda ya mutu kan wannan halin ga irin sakamakonsu a ce wa'annan haƙa alimul qawl su ne wanda azaba kalmar azaba ta Allah ta tabbata a gare su fi umamin karkata min qablihim min aljinni wal ins irin al'ummomi da aka yi na aljannu da mutane wanda suka kafirce mu Allah wanda Allah ya la'anta to wannan iya daga cikin iya daga cikin lansu kenan Allah kawurin farko na ƙarshe Allah na gama su duk gidansu guda halin su guda kawurci kawurci ne an ta kawurci an ta kawurci milla guda ne kawuri kuma kawuri ne babu nan Nijar ko na Nijeriya ko na Amurka ko na horon shi yanzu ake kawurci a horon shaka ake a Nijar ko a Damagara ko na ake a Fari duk ɗaya ne kawurci kawurci ne a duk da aka yi shi ko a Makka ko a Madina ko a Fari ko a Isra'ila kawurci kawurci ne zina zina ce shan giya shan giya ne ba ruwan sabo da wuri ko gari ko lokaci wannan sabon shine matsala Allah ya shirya da mu ita ke wa'annan su ne suna cikin al'ummomi wanda suka- suka gabata kafin su wanda Allah ya tsine ma ya musu tabbatar da azaba a kansu na mutane da aljanu innahum kanu khasirin wa'annan Allah ya tabbatar da cewa su ne ta'abu sun tabe yace wa likullin ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون
yan wa su masu laihi hatta ka wuce hawa hawa ne laihi hawa hawa ne Allah ya ce bayan ya ce da wa'annan su ne taɓaɓɓu masu hasara ce wani kullum darajatun min ma'amilu kowa laihin shi mataki mataki ne kowa gwalgwadon matakin shi na kahurci ko na mugun aiki haka matsayin shi ke a wajen Allah iya sakamako daidai aikin shi kowa iya da daraja gwalgwadon aikin shi wani yafiya ma'amalahun wani lauzalmun kuma Allah ya alƙawarin cika ma kowa sakamakon abin da ya aikata Allah bai zalimtar kowa komi ne kamata mu tsaya Allah kai mu gobe insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Huh?